بسم الله الرحمن الرحيم نعم
والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاب لا يجد أين يصلي مم.
فلينزل عن عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع shikenan malam ya ce wal musafir ɗan bulaguro wanda yake haya a saman abin hawa ya akhudhuhul waqt wanda lokaci na sallah ya riske shi fi tinin khadkhadin wato yana tafiya a cikin laka wanda take mai rizik rizik laka wanda take mai tabshi wanda zai iya yiwuwa idan ya ce ya sauko daga sama abin hawan nashi wannan to laka za ta iya maliye shi ko kuma ta kama shi har ƙirjinsa sannan kuma la ya jidu aina yusalli bai samu ba gurin da zai sauka ya yada zango ya yi sallah to yanzu ya zai yi faliyan zil an dabbacihi to sai ya sauka daga saman dabbar tashi wannan wajibi ne dole ne ya sauka daga saman dabbar tashi wa yusalli fihi sai ya salla a cikin wannan caɓi ɗin Allahu akbar to kun ga ita sallafa ko a cikin wani irin yanayi mutum yake wani za a ga cewa idan ya yi ruku'u idan zai tafi ya yi sujada saboda kayan shi sabo ne kuma ƙasa ce amma kaga yana ta fama ya nannaɗe to gashi wannan cikin caɓi ne ma inda kawai in ka gama sallar in ka hoto aiki ya ƙare da kayan wannan sai an wanke su to amma an ce wajibi ne ya sauka ya sauka cikin wannan laka ɗin ya yi sallar a cikin laka ɗin ƙa'iman halin kasancewar shi a tsaye yu'mi'u bis sujudi akhfada min ruku'i wato zai dinga yin nuni ya dinga yin nuni gashi ya tafi sujada ya fi ƙasa sama da ruku'u wato ya dinga yin haka nan na'am فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة fa in lam yaqdir an yanzila fihi to idan ya zamanto baya da iko ya sauka cikin shi saboda yana tsoron idan ya sauka duka mali shi ma zai saboda yayi yawa tabi din yana da yawa lakar ko kuma ya zamanto idan ma bai maliye shi ba to shi kuma in ya shiga cikin shi ba zai iya fita ba saboda in ya kafu dole sai dai a samu waɗansu ciro shi to yanzu salla ala dabbatihi ila alqibla wato sai yayi sallah a saman dabbar tashi bayan an tsayar mai da ita kuma an fuskantar mai da ita zuwa ga alqibla sannan kuma sai yayi sallah wato akan wannan dabbar tashi na'am وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيث توجهت توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة walil musafir a ya halitta ga ɗan bulaguro an ya tanaffala ala dabbatihi ya yi sallah ta nafila a saman abin hawan shi haithu ma fi safarihi a cikin bulaguransa haithu ma tawajjahat bihi duk inda fuskar wannan bulaguran nashi ta fuskanta da shi duk inda ya fuskanta yana bulaguro to ya halitta ya yi sallah ta nafila yana fuskantar wannan guri din in kana safaran tuqsaru fihi salatu idan bulaguron ya kasance bulaguro ne wanda ya halitta wato a gajarta sallah mai raka'a hudu a maido ta raka'a biyu na'am
ولي- وليوتر على دابته إن شاء ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه Mm. to shi kenan ya ce waliyutir ala dabbatihi in sha'a wato hakanan yana iya yin wutiri a saman abin hawan dashi idan ya ga dama idan yana so wutiri ma yana iya yi a saman abin hawan shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma kamar yadda abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare yadda da shi wato yake yi wala yusallil fariyudata amma ba zai sallaci sallah ta farilla ba a sama abin hawan shi wa in kana mariban ko da baya da lafiya ko da baya da lafiya ba zai yi sallah ta farilla ba a sama abin hawan shi saboda yana cikin bulaguro illa bil ardi face sai in ya sauko daga sama abin hawan nashi sai in ya sauka illa an ya kuna in nazala sai dai idan ya zamanto baya da lafiya sai dai in idan ya sauko daga saman abin hawan nashi ma to salla jalisan ima'an zai yi sallar a zaune ne kuma zaman ma kuma zai yi ta ne kawai ga baki ɗayanta ima'i ishara ce zai dinga yi a cikinta baya da iko akan yi sujada baya da iko akan yi ruku'u to za a wannan lokacin sai ya sallar shi a sama abin hawan shi shine fal yusalli ala da ala dabba فليصلي على الدابة بعد أن توفق أن توقف له ويستقبل بها القبلة to fal yusalli ala dabbati sai ya yi sallah a saman abin hawan nashi ba da an tuƙa falahu bayan an tsayar mai da wannan dabba tashi wa yustaqbala biha alqibla an fuskantar mai da ita alqibla na'am ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة malam ya ce wa marra afa dukkan wanda haɓo ya zo mishi ma'al imami yana sallah tare da limami to yanzu kharaja sai ya fita daga cikin masallaci halin kasancewar shi yana mai riƙewa hancinsa fagasalar dama ya tafi ya wanke wannan jini ɗin sun bana sannan kuma ya dawo ya yi gini kan abin da ya samu na baya tare da limami malam ya takallam matuƙar dai bai yi zance ba lokacin da ya tafi zai wanke hancin nasa zai wanke wannan haɓo da ya zo mishi matuƙar bai fara surutu bai cewa ne eh ka ganni ko na hoto wallahi haɓo ne nake ka san mutumin ka ne ya dame ni au yamshi ala najasatin ko kuma matuƙar bai yi tafiya ba akan najasa matukar bai taka najasa ba na'am ولا يبني على ركعة لم لم لم تتم بسجدتيها وليلجها ولا ينصرف لدم خفيف shikenan to a cikin mukhda- a cikin irshadu salik wato yayi bayani akan sharuɗa guda hudu wanda suke sawa sai mutum ya cika su sannan kuma zai iya yin sallah ya ci gaba da raka'a ya zamanto ya dora akan abin da ya samu na baya idan aka koma can sai a gani wala yabni ala raka'atin wato me wanda haɓo ya zo mishi ba zai yi gini ba akan wata raka'a wanda lamta timma bi sajadataiha wanda bata cika ba da sujadinta an ɗago daga ruku'u ne za a tafi sujada kaga inda a ce lokacin da mutum ya zo an ɗago daga ruku'u sujadan sallan raka'an nan ta bar shi shi to ya samu wannan gurin to za a tafi sujada ne haɓan ya zo mishi ya kama hancin shi ya fita to in ya dawo bayan ya gama komai ba zai yi lissafi da wannan raka'al ba in ita ce ta fari to zai ilga'inta ne babu ita a lissafi kenan in kuma ta biyu ce zai zama to yanzu kawai raka ɗaya gare shi a can aji yanzu in ya zo shi abin da ya samu tare da liman sai ya zama to ya tashi ya ciko sauran shi ne ya ce wal yulgi ha amma mun ya ce wal yulgi ha ko to ya jefar da ita da wal yulgi ha ilgha'i shine ya daina lissafi da ita la ya ataddu biha ilqa'i ko shine ya jefar da ita ya wurgar da ita a sokale lissafi da ita duka suna fa'idantar da ma'ana ɗaya ne wala yansarifu li damin khafifin wato amma mutumin da haɓo ya zo mishi haɓan da ya zo mishi das ne ba sosai ba yake zawa irin sai ya minci guda ma kan yi joni ya faɗo to wannan walayan sarif ba zai kama hancin shi ya fita ba daga cikin sallah lidamin khafifin saboda jini wanda yake sassauka jinin da bai taka kara ya karya ba wali ya fitilhu bi na'am wali ya fitilhu to yanzu kawai abin da zai dinga yi zai dinga goge shi ne bi asabi'ihi da yatsotsin shi ya saka ɗan yatsar shi na farko wannan zai fara sawa in ya sa ya danne shi ya ji kuma hal ya ɗan fara zuba hallo sai ya fitar ya sa ɗan yatsa wannan idan hagum ta cika dukanta sai kuma ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan waɗansu suka ce wannan zai sa a yau wannan ashe dama ce da hagum ake fara yi. in ta cika duka in a komo nan tsakankanin wannan da wannan su ne ake da sabani waɗansu suka ce wannan zai sa da fari saboda ita wannan zai yi ishara da ita waɗansu kuma suka ce a kawai ta biyo layi don kawai tsautsai ya haɗa kanta kenan ya yi to haka zai wali ya fitilhu bi a sabi'ihi sai ya yi ta fama a kan ya danne wato wannan jini kale zubo mushi bi a sabi'ihi da ɗiyan yatsotsin shi ga baki ɗaya anamil ake nufi a nan ba yatsar ba duka zai surku ba cikin hanci kan ɗan yatsar wannan kawunan shi ake nufi illa an yasila to sai dai in ya zamanto wato yana kwarara kwarara ne yake au ya tsutsura ko kuma yana ɗigo ɗas ɗas ɗigon mai yawa ne yake ɗigo ɗaya in yayi zai iya malewa guda biyu dukansu Hmm. wala na'am wala yabni fi qai'in wala hadathin wala yabni fi qai'in wato mutumin da haɓo ya zo mishi a cikin sallah ga yanda muka ce zai yi ko to amma mutumin da haɓa amai ya zo mishi la yabni fi qai'in amai ya zo mishi yana cikin sallah ko saboda ya ci abinci da yawa ilon za ga abinci da yawa ne ya ci halake amai an gane ko akwai kuma wanda za ga na rashin lafiya ne to ala kulli halin dukkaninsu mutumin da haɓo ya zo mishi em, eh, amai ya zo mishi yana cikin sallah sai ya fita da gudu ka ya zo ya kwara shi a bakin masallaci to yanzu layabu ne ba zai yi gini ba kan abin da ya samu a baya an gane ko to wannan waɗansu daga cikin malamai sun yi magana a kai an gane ko a waɗansu daga cikin malamai suka ce alƙai'u wa khasatan idan muka ga maganganu na malamai ɓangaren wannan matsala ɗin irin su bidayatul mushtahid idan mutum ya koma na ibn rushd wato za a ga cewa alƙai waɗansu suna haɗa shi da abin da ya shafi addamu ne shi ma wato suna haɗa shi da haɓo ne kenan in ya siyar ne wato zai gini ne akai in kuma da yawa ne wannan shi ma ba zancen gini an gane ko wala hadathin hakanan mutum ba zai yi gini ba saboda kari da ya mai da ya yi a alwa- a cikin sallar shi yana cikin sallah mutum ya yi tusa ya samu raka'a biyu tare da liman sauran raka'a biyu to yanzu ya je shi ya yi alwala ya dawo abin da ya samu tare da liman da baya a ce yana nan babu shi wannan Mm. na'am ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم wa man ra'afa ba'da salamil imam dukkan wanda ya haɓo ya zo mishi bayan sallamar limami to sallama to shi ma sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wansarafa sai ya juya ya tafi ya je ya wanke wannan haɓo ɗin wa in ra'afa qabla salamihi idan kuma wato haɓan ya zo mishi ne ana zaman tahiya na ƙarshe kafin limami ya sallame to yanzu in sarrafa sai ya juya ya tafi ya wanke wannan haɓokin nashi wa gasalar dama ya wanke jinin da ya zubo mishi sun maraja'a sannan sai ya dawo fajalasa ya gyara zaman shi ya zauna wa sallama kuma sai ya sallame na'am وللراعي في أن يب... أن, يب... أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع walin ra'if malam ya ce ya halitta ga mutumin da haɓo ya zo mishi waɗansu daga cikin malamai suka ce wa yajibu ne ma wa yajibu alar ra'if ya wajaba akan mutumin da haɓo ya zo mishi an yabni ya fi manzilihi ya yi gini a gurin da ya wanke wannan haɓo ɗin shine manzilihi ɗin ba gidan shi ba a gurin da ya wanke wannan haɓo ɗin ya yi gini ya ƙarasa sallar shi idza ya isa an yudrika baqiyata salatil imam idan ya ɗebe ƙaunar ba zai riski sauran sallah tare da limami ba idan ya ɗebe ƙaunar samun wata sallah tare da limami to ya halitta a gare shi wato ya ya- ya wajaba a kan shi wato ya yi bina'i an gane ko ya yi gini a gurin da ya wanke wannan jinin nashi ya za ya karasa sallar shana saboda kale shiga ya wace a wace illa fil jumu'ati face dai a cikin sallar jumu'a fala yabni illa fil jami'i to wannan bai halitta a gare shi yayi gini a cikin ta face dai sai a masallacin na juma'a wato idan a juma'a ce sai ya zamanto haka ta faru da shi to in a cikin masallacin na juma'a harabal babu famfo ko babu karahuna wanda aka cika su da ruwa wanda ko saboda alwala ko saboda irin waɗannan abubuwan wanda dama uzuri zai kama mutum na kai tsaye to in sai ya fito bakin titi ne ya ɗan jara duka da ya ɗan kiyaye doka bai taka doka ba hal ya fito titin ya wanki to ko da ya tabbatar ba zai samu raka'a ta ƙarshe ba dama ya samu raka'a ɗaya ce sauran ɗaya to ko da ya tabbatar ba zai samu ta ƙarshen nan ba an ɗago daga ruku dole ne ya tafi ciki matuƙar lamiyar tasiri sufuf sahu bai huto heli ba sannan kuma malam ya zikil masjid wato matuƙar masallacin kuma bai kunci ba amma inda a ce da ya huto dama masallacin tak a cike yake an gane ko yana hutowa wani ya shiga gurin shi kaga babu zancen ya je shi ya koma har sai ya rigima da shi to yanzu wannan sai ya yi gini akan inda sahu ya tsaya sai ya tsaya a nan ya yi gini na sallar shi ya ƙara sauran na'am wa ya gasilu qalilan dami min ath-thawbi wa la tu'alu salatu illa min kasihi wa yaghsilu qalilan dami min ath-thawb wato mai sallah yana wankewa jini ɗan kaɗan wanda ya gani daga cikin tufafin shi bayan ya gama sallah bayan ya gama sallah kawai da ya ɗaga ya ga wani guri wanda da jini a jikin tufafin shi shi bai ma san na menene ba to yanzu wannan inda jinin ɗan kaɗan ne sai ya wanke tufafin wannan wala tu'adu salatu illa min kathirihi wato ba a sakewa sallah face sai dai injinin da yawa ne ya gani a jikin tufafin nashi to wannan sai a sake sallah
wa qalilu kulli najasati najasati ghayrihi wa kathiruha sawa'un wa qalilu kulli najasati najasati ghairihi to kaɗankin kowace najasar wani jini ko kuma wa qalilu kulli najasatin ghairihi kaɗankin kowace najasa kenan sai ka kaddara min kuma ana an gane ku wa qalilu kulli najasatin min ghairihi kaɗancin kowace najasa ta wani jini wa kathiruha da kuma da yawanta sawa'un duk ɗaya ne an gane ko hukuncin su da bawali dan kaɗan ne ya taɓa mutum a jikin tufafin shi da yawa ne ɗin hukuncin su ɗaya duka najasa ne wajibi ne a wanke shi ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش wadamul baragis wato jini na kudin cizo wannan kwari Gul- ku- ku- ku- eh, jini na kudin gado a gane ku wato wata halitta ce ake ce da yawa ake ce da shi albargo to jini na shi laisa alaihi ghasluhu wanke shi ba wajibi bane ga wanda wannan jini din ya zuba a jikin tufafin shi illa an ya tafahasha sai dai in ya warwatsu a cikin tufafin nashi yayi muni ta yanda ba zai iya hutowa cikin abokan shi ya zauna ba balle halace ya sa ya tafi hira to za wannan lokacin wajibi ne ya wanke shi alhamdulillah Allah ta'ala a'lam al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala